أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعطيني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما زاد على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا وقديرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم المرسلين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وذكروه ذكرا وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun kwana a ayin da take cewa wa iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha falamma qadha zaidun minha wa talan zawwajnakaha لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا a lokacin da alhamdulillah mun yi bayani sosai akan wannan aya domin haka ba na ji yana bukatan wani maimaici a kai don lokacinmu kusan gabaki ɗaya akan ayan ne muka gama. To, wannan ayan da ya don faɗakarwa yana karantar da mu abubuwa da yawa. Na ɗaya dai wannan aya tana karantar da mu cewa duk mutum idan ka yi wa mutum wani abu na alheri ba gorantawa ba, amma in wani abu ya faru, ka iya nuna masa ai na yi maka abu kaza, ba laifi ba ne. shi yasa Allah subhanahu wata'ala shi Allah ya dace bolanta kowaye saboda shi ne mai duka amma ai ya nuna annabi duk da ladabin annabi ba golantawa abu yace ko ga ka golanta masa ma ba laifi iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi yace wanda Allah ya masa ni'ima ta musulunci kai ma kai mara ni'ima ta iyanta shi ka mayar da shi da bayan yana bawa, kamar da shi shugaba bayan yana mai bi, ya zama zaidu a bayan wannan aya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama duk wani abu na shugabanci shi yake bawa. Zaidu yana nan, manzon Allah ba zai taɓa bawa Abubakar ko ya bawa Umar ko ya bawa Usman ko Aliyu shugabanci ba, yana hannunsa har ake cewa wannan fa wata in yayi tsawon rai zai gaji annabi dan tsananin irin gabatar da shi da yake a komai har tukunna a gazwatul mota sai ya rasu shi da Zaid ibn Haritha da kuma Ja'far ibn Abi Talib da Abdullahi ibn Rawah wayannan guda uku shugabanni aka tura su su je su yaƙi a iyakan ƙasar musulmai da na turawa a Rome, to a nan ne dukansu uku suka yi istishhad, wanda lokacin da suka yi istishhadi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatala zaidu wa basala fi qitalihi hatta kutila wa dakhala aljanna ثم أخذ الراية جعفر قاتل وقطع يداه وبدل بجناحيه فطار إلى الجنة ثم قاتل عبد الله بن رواح سيشلو كأن فقتل ودخل الجنة da shine aka tambayi manzo Allah me yasa na Abdullahi din yayi dan shiru yace Zaid ya shiga yaki yayi tabgawa bai je da baya ba ya kashe ya kashe ya daka a dake shi har aka kashe shi bai taba nuna fargaba ko faduwar zuci ko kuma ja da baya ba shi yasa manzo Allah yake qatala wa basala hatta kutila wa dakhala janna shi kuma Ja'far wa akhadha raya Ja'far da Ja'far ya dauki raya ma'ana tutar yaƙi, ya yi ta yaƙi, aka yanke hannunsa na dama wanda yake rike da tuta, sai ya rike tutan la'ila illallah ya ce ba zan bari fata faɗi ba, sai ya rike da ba hannun hagu ya an yanke, ya rike da hannun dama. Aka zo aka yanke hannunsa na hagu, sai ya kama da haƙoransa. Har aka kashe shi, shi zaman Allah ya ce, ya ɗauki tuta an yanka masa hannaye an baddala masa da fukafukai ya tashi zuwa aljanna shi Abdullahi ibn Rawa shi ma ya dauki tuta dama da za su je manzo Allah kamar ya sani ya ga musu Abdullahi na Zaid ibn Harisa kai zaka rike jagorancin komanda idan aka kace ka Ja'far ya dauka idan aka kace Ja'far Abdullahi ibn Rawa ka dauka idan aka kace Abdullahi ibn Rawa ku zabi wanda kuke ganin ya dace a cikin ku shine sai aka Abdullahi Dinto da ya ɗauka ya shiga ya yakin ya ɗan tsorata, ya ɗan tsorata a zuciyarsa da ya so ya, ya ja da baya, amma sai dai ya koma aka kashe shi, to shi ya zama da Allah da ya ce, Katala sai ya shiru, sai da ya ɗan shiru sai ya wa hatta kuti, ya yi ta yaƙi sai ya shiru sai ce can sai ce har aka kashe shi ina ji a gani to daga baya aka zabi Khalid ibn Walid ya zama shine jagora to aka zabe shi sai ya ga sojojin sun fi karfin su sai ya tactic saboda shi dama kaida ne komanda ne na yaki tun jahiliya ya san dabarun yaki sai ya raba musulmin aka ta juyawa a ku daya sojojin ai ta tafiya ai ta tafiya ai ta tafiya ba tsayawa ya raba su plantain plantain haka plantain kai ana ana ta plantain ba guda 20 20 20 ya raba su plantain plantain haka kowanne akwai RSA makai ya ce su juya suna to kowanne guda 20 din nan kwamandan su ɗin in ya juyo kamar ya kusa da wajen da ya fara sai ya ba wani kuma kwamandan shi ɗin. Kaga wanda yana gani a nisa sai ce wayan nan masabbi ne a yi, wayan nan masabbi ne. Sai suka ga kai ashe ana kawo musu ƙarin sojoji ba da yawa, ba ku gani kwamandoji da yawa. Sai suka ji tsoro su mutanen Rum ɗin sai suka gudu, sai su kuma suka koma abinsu Madina. ya ci ran sauran musulmi shine da haka je su sahabbai sauran suna goran da suna cewa fararin wanda suka gudu daga yaki kun gudo magudan yaki sai annabi ya ce la bal kararin yace ba yace matin kara ne ba masu gudu bane matin kara fararin ma'ana wanda suka gudu kararin dama shi yaƙi alƙarru wal faru ne aha shi yasa hamsa take cewa min muqarrin wal mufarrin kun ka sahrin fi sahatil waga yace ka zama kamar dan wani sahar a filin yaƙi muqirrin wa mufirrin zai tankaro kuma ya dan jawo da baya to kaga wannan shi ne dama dabarar yaƙi in ya kabru sai ka ɗan ja a sake shiri kuma a shiga amma ka shiga kawai baka dawa to in baka ci sa ba sai ka tafi a kashe da yawa kamar yadda aka je a yakin bebara sojojin Najeriya mabula Jamsin kawai wai shi mai zuciya ya kasa ya dawo sai tafiya ho kafin ya shiga mata kwata an kakkashe sojoji gaba ki daya ba irin nasu jadarashuwa da suka yi wayo da ya ga inugu wani akwai wahala shiga sai ya aika nan aka aika da jakuna da da shanu da mai aka kora su a gaba sai suna zaton sojojin ne bama ba mai da aka dasa su ya ringa tashi da dabbobin sai ya shiga ya kama abin nan alacha da yanuku gaba ke da to daman kana dabara yaki haka za ka yi to shine anan har annabi yake masa shi saifullahi ne ayyuka yace takobin Allah ne to shine an'ama Allah alai wannan darasi ɗaya da zamu dauka darasi na biyu in ka zama babba in ka zama babba in aka kawo ma karam yaro ya kawo ma karam matarsa duk abin da ya faɗa ka je ka ce ya kuri ka zauna da ita ba komai ya kuri kar ka ce kai in ta dame ka je ka sake bai dace ba eh ka ringa ta kaga manzo Allah yana ce masa usik alayka zawjak wattakinka ka rike matarka kar ka je ka saki ka ji tsoron Allah ita ba tana ganin ita ya ce kai ne bawa amma duk da haka muka auren in ka sake ta ta wulakantu da wanda mace ka sake ta ta gama wulakantuwa da wannan ka ji tsoron Allah kar ka wulakanta ta rike ta to in ya zo shi da kansa ne ya saka shi kenan wannan makala zai min hawa ta wata kaga shi da kansa ya zo ya saka abin sa ita ba za ta kai ni na saka ba na gaji ba ni hakurin nan na sake ta shi kenan Allah ya ce to shi kenan sai ta ka ka zaka shi kenan mun aura nan to kamar da wai yaro ya zo yana cewa babansa baban zan jan saki mata yana cewa iya hakuri iya hakuri can sai wata rana da ya zai ce babana yace baba yace na na sake ta yace ya ha a ce yanzu ne yanzu ne ka ji kai hankali yace da kana sai kai kuka da ni ko ka ce kana zo matar ka baban ka ne ya sa a fita kullum ya zai ce baba wallahi ni matar nan ta zan je sake ta sai ce iya hakuri ta kai hakuri ba komai iya hakuri mu ma haka muke zaune da iyayen ku kaje kai hakuri sai wata rana ya zo da fari yace baba yace na mai ce na sake ta ai yace ka sake ta yace o ashe sai yanzu ne tuku kaji zafi to kaga falama kada zai du minha wataran kaga shikenan tunda zai du ya riga sake ta kaga zawajina ka sai muka aurar da ita zuwa gare ka domin me muka aurar maka wannan zawajina ka hadin likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyai saboda zuwa gaba ko me za mu fara da kai Muhammadu tunda kai ma kai irin al'adan da mutane suke yi ina so in rusa wannan al'adan to ya kamata a kanka zan fara dama ci an ce dama leadership by example ne not by saying in kana so ka zama leader ka yi, amma ba ka riga cewa mutane, ha, ku yi ki kamar inda wayansu addinai suke cewa don't see what pastor doing, ask what he say, ha, kashi ne zai ce, let him do what he say. Eh, abinda pastor ya faɗa ya yi mana, amma ce wai abinda pastor yake yi, karka kalla. ka yi aiki da abin da ya faɗa ka ji wani zance kaga wannan shine abin da musulunci bai yarda ba ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura baqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alu to shi aka fara da shi annabi aka ce to shikenan wannan al'ada da tun larabawa suna da shi na cewa su aurar wa yaron da suka yi tabanni ma'ana suka adoptin nashi su ɗauke shi kamar ɗadin nan, to kaga zan kashe wannan al'adan a kanka, in nuna zaidu ɗan harisa ne, ba zaidu ɗanka ba ne. To kaga kenan wannan aya tana nuna mana koyaushe shugaba shi ne ya kamata ya yi abu, ba wai zo na da cewa mutane ku yi, shi ba yi ba, ku yi ba ka kaji wani zai. Ku yi ba ka yi ga ai shi ne ai. To haka ake son shugaba, leader by example, not by saying. Ha, yawan surutu ka ai kowa ya zai, amma ka aikata ɗin shi ne, ka zama example na followers ɗinka, ya zama suna ɗaukan ya za ka ci wala kun fi rasulillahi uswatun hasan. Harajin fi adiyai fi adiyaihim a cikin ‘ya'yan da suka adopted, iza ƙazau minhunna idan suka rabu da matansu watsaran suka gama bukatansu suka rabu da matan, to ba laifi ku aura, wa kana amurullahi ya kasance yin haka ɗin al'amarin Allah ne mafi'ulan haka Allah sunnatullahi ne kada halat fi fi ibadihi walan tajida li sunnatillahi eh tabdila ai wannan sunna ne na Allah cikin bayinsa dama amma mutane ne suke zuwa su zo su gurbunta amma wannan ka'ida tun da shan ya da a dangana shi da ubansa uduhum bi aba'i na'am na'am sai ah ma kana alan nabi to daga nan shine da mutane suka yi yawa suna suka suka damu annabi da surutu suka ce kun gani ko kun gani addini Muhammad ko ya sa matarsa ta saki matar ya sa ɗansa ta saki matarsa ya je ya aura kun ga irin addini Muhammadu addini ne wanda shirme yaya uba zai auri saboda wajen laraba wannan babban abin kunya ne babban abin kunya ne a ce uba ya auri matar ɗansa kai matar ɗan gidanka ma ka aura ya sa ko yanzu mu nan badawi muna da shi muna da wannan al'ada duk kasashen mu na badawi nan ka tafi daga magumeri ku biyo haka din nan muzamala da ya shiga zuwa zanzai ba za ka ko kakan ku biyu suna cin abinci tare ba za ka auri ƴaƴan su biyu din nan ba abin da ya da su ba za a ce ya ka auri ƴar wance ko kuma ƴar wane ka zo ka auri ɗaya ba zai taɓa yau ba kakanmu biyu suna cin abinci tare kaji wani wai abu wai abun kunya ne babba ba ba wani dangantaka ba ba komai ba ko kuma tsofaffi guda biyu suna zuwa wajen iba ruwa a rijiya shike na wai su zama yan uwa a ai duk garin ba namiji ba za su ba kamar ai abun kunya ne babban abun kunya ne badawi ya dauki yarsa ya baiwa wanda suke zumunci balle ma irin ulul alhami wai kaza uwa ka iya ka auri yar babba ka zo ka auri yar gogo a a abinda ba za su taba yarda ba ina ji an gane to su malaba haka ne kun san me yasa saboda kuka nuri larabawa ne eh wannan ko kun so ku kun shi yasa ba ma ba ma yin al'adarmu ne ma kaji wannan yana jin haushi wannan mulkin ma kana ala nabi min harajin ai bai zamo ba ga annabi wani abu ne na na kunci fi ma faradallahu lahu duk abinda Allah ya faralta wa annabawa aikata su ai a wajen su ba wani kunci za su yi haka Allah ya so ya ayyuhan nabiyyu limat tuharimu ma halallahu lak تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله هو مولاكم وهو العليم الحكيم to kamar haka ne bai kamata annabawa dama duk abin da Allah ya sa su suna yi sunnatul sunnatullahi fi allazina khalaw min qabl ai wannan ita ce al'ada ko kuma umarni na Allah subhanahu wa ta'ala ga duk annabawan da suka gabata min kabul, wa kana amurullahi ya kasance al'amarin Allah ƙadiran makdura, ai Allah komi ya kaddara, dama Allah ya kaddara, Zainab bin Tijahil Asadiya, sai Zaidu ibn Haris, ibn Sharhabil sai ya aure ta tukunna, annabi zai zo ya aure ta wannan Allah ya riga kaddara tun tun kar fil azal saboda kaddaran Allah ba mai juya shi wa kana amrul qadrullahi amrullahi qadran maqdura ai wannan kaddara ne yasa ba hausa yake cewa kaddara ta riga fata eh fata abu kaza amma kaddara kuma abu kaza ina ji an gani na'am الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا to domin haka su waɗannan annabawa Allah su ne su ne wa waɗannan annabawa da duk abin da Allah ya bore su za su aikata ba wani kunya ba wani dardar ba wani laumatul la'in zargin mai zargi baya jinkirtar da su wajen aiwatar da al'amarin Allah su ne su waye ne wayannan su ne allazina yuballighuna risalatillah waɗannan da suke isar da saƙon Allah zuwa ga bayinsa wayannan da suke suka zama watsi da tsakanin Allah da bayi suke karbo umarnin Allah su kawo bayi bayi kuma su aiwatar su kuma su aiwatar to domin haka su da suke kawowa ba in ba su aiwatar ba wai zai aiwatar to wannan dole ne wannan haka din annabawa su aiwatar da haka din annabi ba wani abu kunya in an ce ya wuri ɗan zaidu na matar zaidu haka Allah ya so haka Allah ya kaddara haka Allah ya rubuta fil azal ba wanda ya isa ya juya kaddarar da Allah ya riga ya kaddara to annabi kuma ya ji kaddaran Allah ne kuma aikinsa shine dama isar da saƙon Allah zuwa ga bayin Allah to domin haka abin da ya faɗa din nan duk saƙo ne na Allah yayi haka Allah ya kaddara fil azal kafin a halicci kowa da kwama a cikin ilimin kudura na Allah dama ya kaddara wannan abin walan tajida li sunnatillahi tahwila wa yakhshawna ai waɗannan annabawa su Allah kadai suke tsoro biyayyar su ga Allah ne kadai ba sa biyayya ga kowa umarnin da Allah ya ba su ba sa koyewa ba sa rikewa ta uwar mu Aisha tace kullu man qala inna muhammadan akhfa min shay'in mimma unzila alai faqad azama ala Allah firya duk wanda yake Muhammadu ya boye daga abin da aka saukar masa zuwa ga mutane wani abu to hakika yayi babban ƙarya ga Allah subhanahu wataala saboda duk abin da Allah ya saukar masa dakka ballik ma unzila ilai fa in lam taf'al fa ma ballagta risalatak wallahu ya'simuka minan nas wala yakhshawna ahadan shafi abin nakira ahadan ba za tsoron kowaye sarki ne mai sarauta ne mai wane ne ne dukka to hakan nan ko a bayan annabi ya kamata duk wanda suka zama a hannun zaman annabi idan gaskiya zo su faɗa ko malami ne tun da kala kujeran da kake zaune ba naka bane kujera ne na annabi kar ka yi rashin kunya amma ka faɗi gaskiya kar ka ji tsoro ka ji tsoron Allah kaɗai inda ka tabbatar abin da kake faɗa ɗin haka Allah ya so haka annabi ya forar to karka ji tsoron kowa ka fadawa mutane ka fadawa shi sarkin ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kalimatul haqq al-jihadu kai yace al-jihadu qawlul haqq inda sultani ja'i yace jihadi shine ka fadi a gaban sarki al-ja'i ka ga masa gaskiya to amma ya kamata sai ka yi taka tsantsan udu ila sabili rabbika bil hikma ba ka kai shiru ba in zaka faɗa wa sarki gaskiya ba ki ka faɗa masa ba amma kar ka fito cikin jama'a ka ce zaka ga masa gaskiya wannan abu ne wanda kanuni suke cewa kala falasa wannan ba ba wai ba kai masa abin kirki ba ai wannan kai masa nasiha amma nasiha na na, na tozartawa a'a ma na kai da shi ka je ka gaya masa kar ka gaya masa a cikin amma in ba ba ka nufin wani sarki mai guda kana nufin amma kana nufin kai magana da kowa da kowa ne ko ka gane ba to za ka iya faɗa za ka iya faɗa ba laifi saboda ko wani hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan mutane suka yi laifi zai hau mimbari ne ya tara mutane ya ce ma balu unasin kaza kaza kaza me ya baru mutane suke abu kaza kaza me ya ta suke abu kaza kaza ba wai ya san su amma ba zai kira su ba a cikin mutane zai faɗa saboda kowa ya ji amma kar ka kama sunan mutum in za ka kama sunansa to ya zama kai da shi addinu nasiha kunna liman ya rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rusulihi wa li a'immatil muslimina wa ammati ai addini nasiha ne ma'ana nasiha shine ka gawa mutum ta hanyar da ya dace ud'u ila sabili rabbika bil hikma kai hikima kai amfani da hikima kan ka zama zartsatsan sarkin kudin muguncin sa ai bai kai fir'auna ba ba wannan da kai fir'auna ala fil ard yace ji Allah ne ma ko ba haka ba yace ana rabbukumul a'la kuma kai duk tsoron Allah ka ba ka kai Musa da Haruna ba amma su ma Allah yace musu izhaba ila fir'auna فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in jarunta kake da iya magana baka fi shi ba amma Abu Jahil kuma kana neman jahili wanda shine ma ya fi jahil takadin a duniya bai san komai ba wa wa mahaukaci doro in kana neman Abu Jahil ka tsaya amma duk da haka manzo Allah yake masa wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga eh ga masa a cikin su maganan da zai ratsa shi maganan da zai latsa shi kar ka zo kai masa gaba gadi karkata ku ta rikici to yawanci yawayen zuwa ka suke sun sun hau gaskiya da su faɗa amma ba su san hanyar da za su isar da gaskiyar ba gaskiya ne ka san hanyar da za ka isar in ba ka san hanyar da za ka isar ba sai ijiya ta me yake ce ta juye da mujiya in ba ka iya kamun barawo ba barawo sai kama ka ina ji an gane to domin haka lalle lalle ne shugabanni su san cewa malaman da suke bude bakin su suna ga musu gaskiya su ne malaman da suke so musu alheri malaman da suke musu fadanci malaman da suna cewa shugabatin da ya hau bai sake riga ba bai sake wando ba bai sake kujeransa tsuntsu ya cinye wane ne ya yi kaza kaza wannan ba wallahi ba masu son su yi musu nasiha bane suna so su durma ya su ne amma wanda zai fito kuma kala kala barawo kaza kaza dan iska shi ma ba daidai bane shi wannan da yana ƙarya fatan ki har ya wuce misali shi ma bai dace ba ka zama haddu mustaqim ka zama baka je nan ba baka je nan ba ka faɗi abinda Allah ya faɗa kawai eh ka faɗi abinda hankali zai dauka kar ka tsaya dan wai kana malami ko kuma mutane suna sauraron ka ka ringa furta komai kamar da masu sauraron ka wawaye ba su komai ba komai in ka faɗa daidai ba haka bane yanzu a cikin nan zai yiwu akwai wani ya bi ni karatu wallahi eh ya zo dan ya saurari ladan karatu ne na azumi kawai ba wai bukatar sa karatu na ba wani yana nan ya bi ni fahimtar abin da nake karantawa wani haka Allah yi ƙarya nake idan nace dun na fi ku ganewa sai ku zo gaba na wallahi ƙarya nake yi da yawa suna nan a cikin nan kun fi ni ganewa kun fi ni sani to domin haka an ina yi magana da ku bai kamata in raina ku ba to bakin ma ku din ga wannan kwalban yana ɗauka ya yada duniya ashe kenan ba na gaba na kaɗai suke sauraro na ba akwai a gida wanda sun yi jika da ni wajen karatu ko ba haka ba bai kamata in faɗi abin da za su yi min dariya gobe ba in faɗi abin da na sani abin da ban sani ba in bari dan ba komai ne na sani ba dan Imam Malik yake cewa duk wanda yake na san komai to a ranar ne ya fara zama jahili eh a ranar ne ya san ko bature ma bature kawai ma ba ya faɗa ba master of all jungle of none eh mana idan kace kai master of all to kai jungle of none ne in dai kace ka trade jungle ne din gari ba abin da ka sani in dai ka ce ka san komai to ba abin da ka sani don in ka sani ba za ka faɗi haka ba to ina fahimta ina ji ana fahimta to domin haka ba laifi mutum ka zauna kujerar annabi ka aikata abin da Allah da annaba suke yi amma ta hanyar hikima akwai lokacin da zai kama kamar da na ga muku akwai hadisi da yawa manzo Allah zai hau min bari tuku yawa mutane har ya kama sunan wai su kabilu abin ya kama ne yace Allahumma il'an kabila kaza da kabila kaza da kabila kaza ya faɗa saboda dalilai ya kawo haka ina ji an gane to Allah ya sa mu dace allazina yuballiguna risalatillah wa yakhshawnahu suna tsoron Allah kadai suna isar da sakon Allah wala yakhshawna ahadan hakan nan ba za su ji ba sa tsoron kowa saboda annabawa su sai dai su bi ka da hikima abin da ya dace su ga maka fili za su ga maka fili abin da ya dace su ga maka boye za su ga maka boye inni da autuhum jihara summa inniya alantu lahum وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وكأني أعلنت لهم أه؟ وأسررت لهم إسرارا na gaya musu a fili kuma inda yana buƙatar asiri na kira su da asirin na gaya musu duka ga abin da na gawa wanda na faɗa bayyane da wanda na faɗa bai duka fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana gafara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wannan shine abin da zamu gawa mu ma sauran in a bayyane ne ma mu da sarakuna mu gabaki ɗaya ba sarakuna kadai ba mu ma muna da laifi dukkan mu tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun duk wani wanda ya dau girman kai yace wai shi laifin me nayi zan tuba sai dai wanda suka saci kasar kasar fadin ka haka malaifi ne in an ce sun sa ta din meye dalilin ka fatu burhanakum in kuntum sadiqina zaka zo da shi in baka zo da shi ba me sunanka makareci makareci to ƙarya ba zunubi bane in kuma zato kai ko ba wuce mai yace min zato zunubi ko ya zama gaskiya to domin haka dukkan mu mu koma zo ga Allah mu yi tuba tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wallahi mu koma mu tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan mu sarakunan mu shugabannin mu malaman mu ƴan kasuwan mu ma'aikatan mu na gwamnati almajiran mu sauran jama'an gari gabaki ɗayan mu mu koma zuwa ga musulminmu da kiristan ɗinmu gabaki ɗaya mu koma mu tuba zuwa ga Allah wallahi muka koma zuwa ga Allah muka tuba halin da muke ciki din nan duk zai fita yursilu sama alaina midraran wa yumdiduna bi amwalin wa banina wa yaj'al lana jannatin wa yaj'al lana anhar Allah an mun yi wannan za ku ga yalwa komai ya zo wannan alƙawari ne na Allah da ya fito a bakin annabawa Allah ko baya saki alƙawarinsa in kaga abu ya same mu to mu ne zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ai duk wani cututtuka yau tsadan kaya rashin samu menene menene ba aminci ba kaza ba kaza muna surutu wallahi ba shugabanni bane suna yi ah inda son su ne su da ake kashe su ba in kace sojoji ana kace sojoji in kace police ne suke police ana kace su in kace DSS ne ana kace su in kace intelligence ne ko ne intelligence ana kace su in kace haka mutane ne ana kace su to why mai laifin ha alqatilu maqtulu dukan muznibi ne to domin haka mu koma zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah gabaki ɗaya mu mu koma mu daina zargin juna mu daina tura laifi zuwa ga wani kowa ya dauki laifi abin da yanzu ya bata mana kasar nan ba ma daukar laifi kowa yana tura laifi ai wane ne yayi wannan mai ce wane ne yayi wannan mai ce wane ne yayi shi yana so ya ce shi perfect ne shi bai da laifi akwai wanda bai da laifi ne babu manzo Allah ne kadai bai da laifi Allah yake ko yana da kana da in ma kana da laifi na yabe maka inna fata'na laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara wa itimma ni amma duk da me yace fa inni akhshakum lillah wa atqakum minhu baida anni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 70 marra wa fi riwayat bukhari 100 marra yake cewa duk da Allah yake maka mun yabe maka zai ba wani abu kafin Allah ya ce wannan abin da kai da baka yi ba sai yake masa afallahu an lima azinta lahu kaga da ya bawa munafikai izini su saura kansu da yaki ma Allah yake lima azinta afa Allah sai da bada kira Allah ya yabe maka Allah ya yabe maka baka da zunubi baka yi laifi ba amma da baka yi gamu da baka ba su izini baka zuwa ba sai bai ce ba sai da lima azinta lahu lakin Allah ya gafi lak kaga bai faɗi wannan ba sai da yace afa Allahu an ubangijinka yayi maka yafiya duk wani laifi babu akan ka dan me to ka gani wannan kenan amma yana cewa wallahi sai da ranta da Allah yace na bi ku tsoron Allah na bi ku biyayya da Allah na bi ku sanin Allah amma duk da haka duk wayewan gari Allah ina tuba so 70 in nemi gafara a wajen Allah a wata ruwaya so 100 malaman hadisi suka ce wannan adadin ba shine kasu din ba adadin nan ma na ba iyaka abu logo ne na magana balarabe logo maganarsa ko ya ce maka saba'in ko ya ce maka ɗari ko yanzu ba haushe ba yana da naki logo magana ba misali wani abu ne kana ta yi bai yi ba ka yi ta yi bai yi ba ka yi shi ka yi shi sai ce maka ko ka yi sau dubu ba zai yi ba ka yi sau dubu ne amma na kwanso nawa ba adadi ke to ma'ana shine manzo Allah da yace saba'in ai yana yin istighfari ba iyaka kullun nafasihi gabaki ɗayansa istighfari ne sallallahu alaihi wasallam to domin haka mu ma mu koma ga Allah mu daina zargi zargin juna kowa kar mu zama shirarun nasi dama manzo Allah yace shirarun nasi mutanen banza su ne waɗannan da yal'anuna salafinahum wa salafinahum yal'anunahum yace mutanen banza su ne wannan da suke zakin sarakunansu sarakunansu kuma suna zakin su ai suna murguna musu to kar mu zama shirarul qawmi mu zama khiyarul qawmi mu zama mu yi istighfari gare su wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to wannan shine abin da ya kamata kullum mu ringa yi su bayi ne na Allah domin haka kullum ka roki Allah ga shugabanka kace ya ubangiji kai ne ka zabe su ka zamar da su sarakuna kai ne ka hikimar ka take ciki tunda kai kai ne kace Allahu ya a'lamu Allahu ya a'lamu haifa ya ja'ala risalata Allah shine ya san aina zai aje sakonsa kai ka aje ka kama agalatsu fa innahum ibadak la ya'juzunak ai ba su fi karfin ka ba ka ja su ka sa su ta hanyar alheri wannan shine abin da ya kamata mu ringa yi ba tsinuwa ba mu ringa tsina shugabanni barayin banza Allah ya tsine musu to kana neman barawo tsinanne dan iska yayi maka abin kirki waje ne hauka ne wannan barawo ba tsinanne dan iska kuma kake nema yayi ma abin kirki kamar yaron ka ne kana ce dan maza dan karen nan ya girma yana hau hau yana maka suru yana ma haushi ka rinka ce kai da kake dan kare to ba dole zaman dan kare kake dan jaki ya zama jaki ya rinka ma ihu ko ya harbe ka da kafa ko ba shi bane ake jaki to domin haka kar mu nemo a kanmu sharri istijali bil khair kar mu yi saurin jawo sharri kafin alheri wala wa kafa billahi haqiqa Allah subhanahu wataala ya ishi hasiban kai ba ruwanka kaga musu lasa alaihi bi musayyi waye ne mai mai kama bawansa da laifi Allah subhanahu wataala ka kyale masa ina ruwanka kai balligh ba unzila ilai sauran lissafi daidai ba daidai ba da Allah ne yujri kullu nafsin bima kasabat Allah shine mai saka wa kowace rai gobe kiyama da abinda ta janyo wa kanta alheri alheri wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara domin haka karka damu kanka kar ka je ka ɗauki zunubi a banza a wafi. Na'am.
ما زال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما To domin haka ya ku munafukai, ya ku murjifun, ya ku Yahudawan Madina da sauran wanda za ku biyo bayan su daga nan har lokacin da Qur'ani ya saka tashin kiyama, to ku saurara, ku san cewa duk zancen da kuke na banza ne, cewa Muhammadu ya auri matar ɗansa ba yayi abin kunya to ba ɗansa bane, ba ɗansa bane. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bai Muhammadu bai taba zama ɗaya daga cikin balagagunku ba, saboda shi yaransa duk sun rasu suna ƙanana. Allah ya bashi mata maza hudu, mata guda hudu, guda bakwai ta hanyar uwarmu Khadija, guda ɗaya ta hanyar uwarmu Mariya, Mariya Tulkiftiya. Ita uwarmu Khadija ta haifar masa da Qasim da Tayyib da Abdullah. Sannan ta haifar masa Zainab da Ummul Kulsum da Ruqayya da Fatima. Sannan Mariyatul Kibtiya ta haifar masa da Ibrahim. Duk ‘ya'yansa kuwa guda bakwai duk sun rasu yana da rai, duk shi ne ya binne su, shi ya binne Qasim, shi ya binne Tsayib, shi ya binne Abdullah, shi ya binne Zainab, shi ya binne Ruqayya, shi ya binne Ummu Kalsum, shi ya binne Ibrahim. Iyaka Fatima ce ya barta a baya bayan wata shida ko takwas ita kuma ta rasu wannan manzo Allah bai bar wani da ba ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum kada ku sake cewa Muhammadu uban wani ne daga cikin ku a'a Muhammadu ba uban kowa bane domin haka ku san cewa Muhammadu min walakin rasulullah kadai Muhammadu manzo ne na Allah wa khataman nabiyina cikamakin annabawa ne na Allah wa kana Allah kusani Allah subhanahu wa ta'ala kasance bi kulli shay'in masani ne ga komai aliman duk danganta abu kullu ma jalla wa dakka manzo Allah na Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da shi duk abu komai kankantar sa komai girman sa Allah yana sane da shi manzo Allah hadisi sahihi yana cewa inna Allah la ya'lamu dabiban namlati ala sakhratin samma fi lailatin tuja yace manzo Allah yana cewa Allah yana sane da tafiyar tururuwa yana jin takun tururuwa da ta da da da da fadin ta na na na takunta akan kurman dutse a cikin daren duhun dubu kenan la ya fashe Allah ba wani abin sai koya gobe da zamu tashi a wannan aya wallahu a'lam Na'am. Amin. A san abin tukunna ba ka dinga jira Allah. Eh me yake tuku?
Ya halatta ya bada kuɗi saboda shiga aikin gwamnati ko kuma neman shiga jami'a.
Eh yana kana nufin cin hanci ko? To idan darura ce in ya zama dole in ba haka yayi ba zahalal fasadu fil barri wal bahr to ya bayar min babi wa man utura fi mahbasatin ghayri mutajanibin lil ithmi fala fa inna allaha ghafurur rahim ya bada min babi wannan wa man utura fi mahbasatin ya zama masa dole in bai bayar ba ba zai samu yayi karatu ba in bai bayar ba ba zai samu dan kulabci sai dai yunwa ya kace shi to ba da tare da aibin me illa man sharaha sadran ko ga gani ba laifi eh kai bari jin ka muku wani abu tukunna shi da kansa kafin a nema bari nemi wani abu bayar to wannan haramun ne bai halatta ba amma idan ya zama ma dole yayi magiya yayi magiya ya roka ya roka suka nuna oho sai da ka kawo wani abu to sai ga ubangiji gashi nan zan bayar ne min babin cin mushe kalin wata kake ni ya bayar ba komi Allah zai yaga masa amma shi mai kalba din ya san yana cin wuta duk mai kalban bribe ko kuma ya bada bribe da sanin sa manzo Allah ya arashi wal mutarashi bin nar mai bada bribe da wanda yake kalban bribe duk yan wuta ne a wani hadisi yace la'ana Allahu rashi wal mutarashi Allah ya tsinewa mai kalban cin hanci da mai bada cin hanci To domin haka a ina ji wannan dan uwa ya karya zama daga cikin wanda man sharaha sadran ya zama a haka shine da kansa ba a nema ba yayi an ya zama sa dole yayi tai yayi tai ya nemi duk hanya wanda yanzu ake cewa long leg ya ya tura long leg din ya tura short leg ya tura long hand ya sa short hand har da heading yayi duka abun bai samu ba to kaga ya zama kuma nutsura ne fi mahmasatin to kaga a gaira mutajani lil ismi inna allah eh ghafurun rahim ina ji an gane na Allah ya sa na sani
Mutum ne ya yi tafiya, ya dawo sai ya tare da matar da ya ba, ya tambaya ta ya ce babanta ya yi mata baban mijin ne ya sake ta saki uku ta saku ta saku eh baban yarinyar ne ya saka ba ta saku ba amma baban yaron ne ya saku anta wa maluka li abi kai da abin da ka mallaka duk na babanka ne to da wannan ba kun babanka ne ya saka ma mata wallahi ta saku ko kuma ga hadisi Abu Sa'id al-Khudri ya zo wani ya zai ce manzo Allah uwata mata ta ba bin da kai mun ya matsa mun sai na sake ta yace ga aljanna ga matarka zabi wanda kake so da aljanna to baba kuma kace ba babansa ba ai an gama amin masu kasuwanci ne ko 'yan kasuwa kasuwa yana da yani yawa kasuwa bai da yabba ko kun dawo ni kasuwa ya fa wani abu wannan hausan kano ne ne dan kasuwa wai kaza nan haka muke ta dan kasuwa suna tsara me ya ya sani ya je yayi bincike tukuna ya kawo mu bashi amsa eh ba za mu bashi amsa haka juzafan mu je mu zargi mutane da zalunci ba. Ka tambaye, ya je ya tambaya, da nawa yake siyan buhun hatsi, yanzu kuma aka kawo nawa yake siya. Bayan ya siya ɗin shagon da yake ajiyewa nawa yake biya, lebulan da yake saukarwa nawa ake biyansa, shi kansa wahalansa nawa da yake karba yanzu kuma nawa yake so ya samu. To, a nan duka ya yi mana wannan bayani, sai mu san a'a ka wuce ya kamata ka sassauta ka dawo daidai amma ka zo mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi wani ya zo yace manzo Allah ka sa mana control price abinci ya tsada ka sa control yace ba zan sa ba yace la usairu li ahadi ba wani control price zan yace iyaka masu masu siyar da siyarwa masu siyarwa su yi hakuri su sassauta kuma masu siya ku daina raki kuma ku siya kawai abin da manzo Allah faɗa yake bana so in tafi lahira tare da jin wani na danna masa haƙƙi a zuciyarsa yana kin Muhammad ya danna masa haƙƙi yace ba ruwa da eh shi yasa akwai wannan hadisi ne sahihi na sai da Tirmidhi da kowa su rubuto manzo Allah yace ba zai tasiri ba ba zai sa ba zai sa control price control ba ba zai sa to da wannan mu ba za mu ce maka halal ne ko haram ba zan kawai kana so ka ci shinkafa da ala a'a ya zai yi shi din yana shan wahala ba kana so ka kare masa su jari ka da shi da Allah kawai a kamar yadda shi shi ma ba tsaron buka to Allah kiyaye rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana la ta'mil alaina isran wa ma hamalta ala alladhina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين اللهم انت الكريم العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انت الكريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انت الكريم العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر يوم القيامه السلام عليكم آمين